أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش عما ما يصفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم سدد جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma gashi Allah ya sake dawowa da mu wanda muna cikin wannan sura ta suratul zukhrufi wanda kuma mun tsaya a aya ta 79 a yau za mu tashi aya ta tamanin kenan daidai a cikin wannan sura shine fadar Allah madaukakin sarki am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum abunda Allah madaukakin sarki ya mana cewa su waɗannan kafirin da makashin wai am yahsabuna koko suna zaton cewa anna mu la nasma'u sirrahum ba mu jin abin da yake boyen su wa najwahum da kuma bayyanansu shine ma yusirruna abinda suke koyewa ila ghairihim zuwa ga wani su wa ma yajharuna da kuma abinda suke bayyanarwa bihi da shi ya bayyana kuma tsakanin su shi suna tunanin kaman cewa duk ba mu jin wannan abun dukkanin abun da yake gudana din wanda a shine ita wannan aya kamar yanda Ibn Jarir ya fitar daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qulazi yake cewa waɗansu ne daga cikin mutanen makaɗin guda uku aka ce kuma Qurayshawa ne guda biyu da kuma wani mutum daya daga cikin sakifa ko kuma daga cikin sakifa su addudin ba Qurayshi shi a guda ma'ana dai su uku ne su mutanen to sai sun kawo suna tattaunawa sai wani daga cikin su yake shin wai yake cewa shin wai kuna ganin cewa wai Allah yana jin maganganun da muka yi nan ne cewa wajen Ka'aba suna tsaye suna zaune sai suka cewa wai kuna ganin ko Allah yana jin maganar da muka yi kau to shine sai wani ɗaya daga cikin sai ce eh to in dai mun kai in mun kai a boye ba ya ji amma in mun kai bayyane to wai ran Allah yake cikin to wannan shi ne ubangiji yace a to su suna da cewa ba mujin abin da suke yi a boye da kuma na bayyane wanda shi yasa ma da ma suke cewa kamar lokacin da suka zuwa suna tattauna in suna yin abubuwan da suke yi din akan sha'anin manzo Allah sallama suna maganganu waɗanda bai dace ba sai kaji suna cewa wai a zanki faɗi sannu sannu kada a faɗi ƙware wai Allah na Muhammadu ya jiya don ya gaya gaya mashi wai sai suna tunanin cewa kawai manzo Allah sallama wai shi ubangiji madaukin sarki wai sai in an yi magana sosai ne sannan yake ji sai suna ganin cewa wai sai in an kai magana kaɗan kaɗan wai Allah baya jin abin da suke faɗa din to shine nan ubangiji madaukin sarki yake cewa wai su suna zaton cewa ubangiji madaukin sarki ba ya sanin bai jin abin da suke faɗa shine am yahsabuna koko suna zaton cewa wai anna cewa mu la nasma wa sirruhum ba mu jin abin da boyen su wala juwahu da kuma abin da suke bayyanan su sai Allah ce bala haka ne muna ji din eh nasma wa zalika muna jin wannan duk abin da suke faɗa din sannan bayan mu muna ji inji Allah madaukin sarki sai ce wa rusuluna ladaihim manzannin mu da suke wurin su kuma yaktubuna suna rubuta duk abin da suke faɗa din wato ma'ana shine a ubangiji madaukakin sarki yana tabbatar musu da cewa duk abin da suke faɗa Allah madaukakin sarki yana jin duk abin da suke faɗa din abinda sun kai koye da wanda sun kai a bayyane duka a wurin Allah shi bayyane ne zaka kaida wajen ubangiji mu da shi sarki ko kai abunka a bayyane ko kuma kai a koye duk dai ne gare shi ba abinda bai san da shi ba to da sai ta ce yana ji kuma duk bayan wannan don a ƙara kafa mutum hujja sai kuma Allah ya sa mala'iku kuma suna rubutawa shi Allah madaukakin sarki ba don gurin mancewa sai bane a Allah bai mancewa duk abinda aka yi ba abinda za a ce wa ubangiji ya mance da shi ya amma dai ana sa mala'iku su rubuta ni don ɗaya ƙarin tabbatar da hujja ga shi mutum ɗin saboda in ba a sanya mala'ikun suka rika rubutawa din ba a to lahira ana yi cewa kai mutum yayi abu kaza sai ya mutu shi ba haka nan bane to amma sai a kuma ga takarda ce da kuma dai shi na adadin kasar da yayi abu ai lokaci kaza ga watan kaza daidai rana kaza lokaci kaza yayi kuma in abun nan shi ne yayi to abin da ya aikata din bayan mala'iku sun rubuta wurin da ya zo ya aikata wannan aikin na sabon idan wani wuri ne ya zo ya aikata wannan aikin na sabon shi wurin da kai ne shi ma yana zai yi shaidu ce eh lalle inda yake mutum ya aikata wannan aikin na laifi sannan kuma bayan wannan idan wata gaba ce ta mutum wanda yayi amfani da ita wajen aikata wannan aikin na laifi din la Allah misali kila ko hannun shi ne ko kafa shi ce ko kuma idanun shi ne ko kunnuwan shi ne tsaya na sauran abin da haramun duk dai gaba da ya amfani da ita wajen aikin na sabon Allah din to ita gabar da kanta kuma za ta kara shehu wai don ɗaya dai a tabbatar da an samu mutum shehu ne ga shaida wanda za a tabbatarwa na mala'iku da sun ka rubuta sannan ga kuma wurin da ya aikata laifin ya shaide shi ga gabar da ya sanya ita ma aikata wannan aikin ita ma ta shaide shi din wanda ƙarshe idan laihi ne wanda ya aikata wanda ya kai a sashi wuta to sai bayan duk an yi an gama sai ya koma can yana zargin su waɗannan gaban nashi din yana ce musu wai lima shahidtu ma alaina me yasa kun kai shaidu akan mu an ka samu wuta su kuma sun ce ai abin da yasa an daqana Allahu alladhi an daga kullu shay'in Allah da yasa kowa ya yi magana shi yasa ba mun kai magana din haka gaban za su ga mashi mutum din to saboda haka ubangiji ne madaukin sarki ba wani abu wanda yake koyuwa gare shi duk wani motsi na mutum da duk wani aiki na shi ana rubutawa idan aikin da ya aikata na kwarai ne ba a sauye mai aiki ne da lada ko ni kalamci ne in kuma aikin da mutum aikata na wani wanda ba daidai bane sabon Allah shi ma ba a mai kari ya kara mai abin da ba haka nan ba tare da cewa kuma ubangiji madaukakin sarki cikin fadala ta duk abin da za a rubutawa din na ayyukan ba irin daidai abin da mun ka aikata ne yake rubuta mana ba a'a mu lunkawa akai ga aiki na lada idan mutum ya aikata guda za a lunka mashi a bashi guda goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da goma da abu aiki daya to za a rubuta mashi guda goma sannan idan ma har za a kala ga mamman wacce a bashi guda goma ana lunka mai ma har ya kai guda ɗari bakwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka saukar da man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to sai ce ya ubangiji ka kara ma al'ummata to shi ne sai Allah ya kara din sai aka saukar da masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim wanda shine sai Allah ya ce za a lullunka 700 wato shine sai inda za a rubuta in an rubuta misali sai Allah ba da misali yace kamar mutunan da ya suka kwaya guda shi aka tsaba kamar kwara guda misali ko ta gero ko ta dawa ko ta masara ko ma ta mece kwara guda sai ka shika sai ta hito bayan ta hito kaga an samu abin nan ɗaya kenan ko to sai ta haihu guda shidda nawa kenan an hada sun zama guda bakwai kenan to sai ce kuma kowanne daga cikin su yayi zangan ya guda zangan nawa kenan zangan ya bakwai kuma kowace zangan ya kuma sai ta yi kwaya guda ɗari ɗari ciki ɗari ɗari nawa kenan duka ya zama ɗari bakwai kenan to sai Allah shi haka nan za a rullun kama wanda ya aikata aikin din to haka sai kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara roƙon Allah madaukakin sarki cewa ya ubangiji ka ƙara ma al'umma ta dai to shine sai Allah ya ce manzon nabi qurdullah wa zai ba Allah ran sai ce yudaifu lahu aqafan kathira Allah zai lullun kama mutum wannan abin da ya bashi din lunki mai yawa sai ba wada adadi ba kaga kenan in ka aikata za a baka lada da yawa kenan dai har yanzu lunki lunki mai yawa wanda mun sani ubangiji madaukakin sarki ko abin da yace makalilun ne ba ya gane iyaka sai balle abin da Allah ya ce makasiran mai yawa din tunda abubuwan da Allah ya ce mai yan kadan suna da yawa waɗanda amma ga sunan kuma har yanzu an kasa kule su wanda kamar irin jin dadin duniya da yake faɗa cewa kulma ta duniya qalilun ka ga mu cewa jin dadin duniya dan kadan ne bai da yawa amma jin dadin nan ga yana kullun yawa yake yi kaloli ake ta gani sababbi daban-daban ga sunana ta fama da suwa wanda kuma ba kullu sun za a yi ba da irin ilimi da yake cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi ma ga yana ilimin jirgin da yawa ba adadi tun daga ilimi wannan na addinin musulunci da sauran ilimi na kimiyya da ake yi duka duk ilimi ne ba shi ɗayan su kuma duk Allah ne ba da su amma ce da ɗan kaɗan ne ba ɗan kuma to su kansu an kasa kule su kullum abuwa ake ta gani sababbi da ake tserowa kuma duk ilimi ne ke kawo a yi haka ɗin to kaga balle abinda Allah ya ce in an ka ba shi zai lokaci kuma da yawa kaga wannan da yawa ɗin nan ba su da kate ba to sannan sai manzo Allah ya ƙara cewa kuma dai manzo Allah dai ya ubangiji a ƙara da a ƙara ƙara maluma ta dai to sannan sai ce inna ma yufassabiru ajrahum bi ghairi hisabin za a ba masu hakuri la da su ba a lissafa shi ko yanka ce hakuri hakuri ba wai sai irin wannan kawai da a cutar da mutum yayi hakuri shi kadai ba a'a har da wurin ibada shi ma sai an yi hakuri ne haka malamai suke kasa hakuri akwai hakuri na irin wannan na musiba in ta same ka ko na wani abu sai hakuri da abun da Allah sannan akwai kuma hakuri wanda shi ma shafi hakuri ne amma na ibada domin yanzu misali azumin nan ne in mutum ba zai iya yin hakuri ya bauta ma Allah ba sai ka ta yi haka nan kamar irin sallah idan mutum ba zai iya yin hakurin ba shi ma sai ka ta tsaya ya bauta ma Allah ba zai kamata in da sallah ne duk wanda aiki da na ibada sai an yi hankuri wurin ibada din sannan za a iya samun watan a aikata wannan aiki da ibada din to kaga dai a take cire Allah barokin sarki duk abin da ake rubuta din yana lullun kama bayan shi ne to shi yasa ce bayan duka muna abin duk da annan wato shine mun san da shiya muna san da abin da suke faɗa kuma sannan wa rusuluna ladaihim manzannin da suke wurin su waɗannan mutanen tun da kowane mutum yana da watan a yana da kowane mutum yana da mala'iku waɗanda suke rubuta aikin shi akwai mala'ikan da yake rubuta aiki na lada akwai mala'ikan da kuma yake rubuta aiki na zunubin mutum idan mutum ya aikata din to kowanne daga cikin su suna aikata kuma aka cewa shi mala'ikan da yaka rubuta aikin na lada shi abbabba don shi a shugaba a bisa ga wanda ka aikata aikin na sabon mai aikata zunubi na lada din wanda in ka yi daya to za a lunka kalamcin a rubuta ma guda goma misali shi kuma na zunubi ya mutu ya aikata kwara guda ne kawai za a rubuta wa zunubi mai daya shi kenan to da haka amma abinda an matsala sai ya zama yawan aikata ayyukan na sabon da aka yi to sai dai yawan nasu din sai ya kai ka ga wannan dai dai dai din ma na zurbi har sai ya ma rinja ma goma goma inda aka rubuta na lada din to kaga saboda irin halayen mu ne na rashin kulawa da kuma wata rashin bin dokoki na Allah madaukakin sarki muna fatan Allah ya gafarta mu dukkanin kurakuran mu baki daya a to shine wasu na daihin yaktubuna suna rubuta duk abin da suke aikatawa to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce kul ka ga masa ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in kana lirrahmani waladun to ai inda da ya kasance ga Allah faradan bisa ga kaddarawa da a ce Allah na da da to ku sani fa ana ni ne awwalul abidina farkon wanda zai yi bauta ga wannan dai inda yana da shi din to amma bai da shi ba wai ma'ana tunda ai wanda a shugaban bayan Allah gaba daya Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to sai ce inda Allah yana da da wanda lalle shi ya kamata a bauta ma da ni ne farkon wanda zai fara bauta mashi din shine fa ana awwalul abidina ni ne farkon wanda zai bauta lil wani daga shi wannan dan lakin sai dai tabbata bayani ya riga ya tabbata cewa Allah walada lahu ba da ga Allah madaukin sarki saboda ka ta'ala ubangiji madaukin sarki ya daukaka fanta fata fanta fata ibarisuhu zaka bauta ma wannan dan ya gushi tunda ba dan balle ku a bauta mashi din saboda haka wannan ya koru ga Allah madaukakin sarki to sannan sai Allah madaukakin sarki ce subhana rabbil samawati sarki ya tabbata ga rabbis samawati ubangijin sammai wal ardi da kuma kasai sannan rabbil arshi ubangijin al arshi amma yasifuna daga barin abinda suke sifanta Allah da shi masu tafsir jalalaini suka ce watan rabbil arshi ubangijin al arshi sai yana cewa al kursi wato ubangijin al kursi to al kursi din nan kuma ba wai shi ne al'arci ba al'arci daban kuma alkursiyu daban kowanne daban daban suke kuma al'arci shi ne babba domin alkursiyu shi ke ne babba ne wanda yanda za a dunkule duniyar nan gaba daya zuwa kamar da kasan ka dauko wata wata wani kwabo haka ko dan wani abu na kwadala haka na naira misali in da dan wani abu da ba wani abu ka ce ka ji cikin wani babban daji haka kasu in yana tare wani abu to yana tare wani abu ba nan kursi din balle al'arshi ke na shi kuma wannan duka ubangiji ba dauke sarki kuma ya halice su ne ba don bukata sai ba da su ba don haka ubangiji madaukin sarki ba ya da bukata ta alkursi don haka ce alkursi da sai kamar a ce kujerar mulki al'arshi kuma kamar a ce watan a gado na mulki amma ba wai don Allah na da bukatar da su bane don ubangiji madaukin sarki na farko dai ba ya da bukatar kujerar da zai zauna bisa gare ta ba ya bukatar gado da zai zauna a kan shi saboda shi mawadaci ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah shi wani wurakin sarki mawadaci ne sai ce wallahi wanda gani amin mutane su ne mabukata amma shi ya ci mawadaci ne zaka bai da wata bukata ga komi amma dai irin abin ga nan ne wanda kora da Hausa yanzu misali sai ka ji ana cewa ai wani shi bisa kujerar mulki ko to wai ana nan in ka zo bisa kujera zaka isko shi balle ai ba shi ya kamhi ba wai ana nufin shi ne adda mulki ko kuma ga an ce wani shi bisa gadon mulki ba ana nufin zaka isko mutum bisa gado ne ba shi sarkin bisa gado zalle bane ake nufi ba a abin da ake nufi wato wai shi ne wanda yake da yana da mulki a akai din to wannan shi ma al-kursi din nan ne da al-arshi da ubangiji madaukakin sarki yake da suwa dukkan su ba wai Allah madaukakin sarki ya yi su ne domin bukatar shi ba a ya yi su ne domin isa nashi shi yasa ko al-qur'ani da ake cewa ar-rahmanu ala al-arshi tawa malamai suke cewa ma'ana wai ubangiji ya rinjaye al'arshin ba wanda ya fi cikin halitta Allah wanda yake su girma amma da girman jiki haka an gane girma da jiki nufi ba girma da daraja ba girma da daraja kan cikin halitta Allah gaba da shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka duk wata halitta ko komai na ne da al'arshin duka abane su ne duk manzo Allah yake dukan su ah kuma ba ya kawo ne a zanan na taba gani wani yana magana wai wai in bid'a suna cewa na abu wai wai inda manzo Allah yake wai hayal arshi wai shi yana so yana kana ba daidai ba to yan banda filme da ina hauka irin wannan misali to shi al-arshi na farko dai ai ba Allah ciki ne ba ko ko dan dai ko misali an ce al-arshi na Allah ne rabbul arshi misali na da ubangiji ne shi ne sai a ce to Allah ta wurin masallaci da aka cewa baitullahi wa Allah aka isuwa ciki ba haka nan bane kamar yadda ka sa al-arshi shi ma baitullahi kace baitullahi masallaci ba dakin Allah ba ana nufin ka ko Allah cikin shi ba to haka da shi ma da ashin baran suka ko bangiji wurin baki ba da shi Allah ya yi karfi a kebance shi ga wani wuri haka to yanzu misali shi al'arshi shi halitta ce ko ba halitta bane halitta ce ita ka abu mita ce sama to wasu kuma halitta to kuma yan mallaka ne dan an ce misali ya kuma sai mutai ta faɗa wai kuma ya babban malami ne haddatta ne gaba ɗaya ka gana abubuwa ga sanar dai saboda haka ubangiji manzo Allah sallama dai duka shine wanda ya fi kowa cikin halitta Allah gaba ɗaya wurin daraja amma girma na jiki ne shi al'arshi Allah ya halitta da girma na jiki cikin halitta in za a ga mai sammai guda bakwai da kafai guda bakwai da duk abin da cikin su gaba daya za su koma kamar an kaje wannan kwabo ne cikin wani babban daji haka haka za su zama din saboda girma ne to sai an gace to shi kai ne al'arshin da yafi komai girma to ubangiji ya ne da shi balle sauran halitta ma'ana waɗanda ba su girma ba su girma shi din ba to saboda haka shi ne na rabbi subhana rabbi samawati ubangijin sammai guda bakwai kamar yadda aka sani sammai ne daidai har guda bakwai kuma tsakanin kowace sama zuwa ga wata tafiyar shekara 500 yanzu misali mu daga nan zuwa sama ta ɗai sai an shekara 500 ana tafiya sannan a kai da sama ta ɗai zuwa sama ta biyu ma sai an shekara 500 sannan a kai har guda guda har su bakwai kaga in ka hada guda 500 da su bakwai dubu uku da ɗari da kenan saboda ka daga nan ƙasa nan ƙasa kamin a kai sama ta bakwai sai an yi tafiyar shekara dubu uku da ɗari biyar ana tafiya din sannan a kai can inda sammai guda bakwai din kuma ya kai can sannan za a fara tafiya an gane ba wai an kwar tafiya su zuwa sama wani ba a sannan za a fara tunda ai nan ne sannan za a yi shirai da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo tare da mala'ika Jibrilu ai nan ne sama ta bakwai din ne ya zo sai ya zauna kujera sai to nan ne inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma to kuma kai ne kake gwada ma hanya kuma gashi ka zo ka zauna ya za a yi sai ce ai wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum kowanne daga cikin mu mala'iku yana da bashi inda ya tsaya bai ya wuce nan wurin saboda haka shi ma ya kawo bashi inda ya tsaya kuma shi mala'ika jibril hoshi ne shugaban mala'ikun gaba ɗaya to sannan manzo Allah ya zo an ka wuce raf raf aka ce suka wuce ta da manzo Allah sallama aka je inda aka ce to kaga ashe kenan sama ta bakwai din ba kuma nace ta kare ba don ka san girman ita sama din ba wai karamin lamari ne ba sannan kuma ka kalle inda Allah ya halice mana ita sama din yanzu inda muka gani da yanzu ga shi duk wanda ya tashi a rayuwa sai duk shekaru na cikin waɗin duniya nan da zama na biyu ba wani wanda ya taɓa tashi ya ce wata rana ya taɓa ganin wani ɓangare na sama ɗin saboda ya ɗan tsuwa ya yanki ya faɗo ƙasa ba a taɓa ba amma dai yana ganin in mutum ya shiga wata tun yana yaro zuwa tsuha ne yana ganin da waya a ce wani bangare na rashin da bai samu matsala ba sai yana da rai ko inda ya tsawon rayuwa ne shi to amma ga ita sammai da uwaye da kakanni da wa da wa duka duka sunan dai daban-daban dukkan su baki ɗayan su watan ba a taba ganin inda aka cewa sama ta zo wani wuri ta yanke kidin ba ta faɗi ba kullum haka take zama sabuwar hul haka take sammai ɗin to wannan duka cika iko ne na Allah madaukakin sarki wanda yake tabbatar da shi ne cikan mulki ne da iko ne akan haka nan din a to shi ne ubangijin sammai kenan sannan wal ardi kuma ubangijin kasai su ma guda bakwai su ma kasa din guda bakwai din ne kamar yadda yake cewa min al wa min al ardi mithluhunna su ma kasai misalin sammai din ne guda bakwai din kuma shi na da tabbatar da cewa lalle guda bakwai din ne bayan ga ita wannan ayata fara amma dai a ga shi alquran an ce wal ardina sab'a to ba ai wannan ba bai alquran din amma sai dai samawati sab'a shi kadai akwai amma dai shi wa min al ardi mithluhunna shi ya bada wata ma'anna cewa gano ayi guda bakwai din ne su ma sannan sai hadisi nan da ya zo wannan manzo Allah sallallahu alaihi magana cewa dukkan mutumin da ya ci iyaka na gonar wani mutum ba gona ɗaya ba ko gona ce ko gida ne to za a naɗe mai wannan ƙasa tun daga nan har ƙasa ta bakwai za a naɗe ce ta ɗora mai kai na sai ya ɗauki tare da shan kiyama ɗin kaga a cikin iyaka mutum yana ganin ya ci banza to ba banza ba ce ba akwai bayani lahira Allah shi yayi ka san dai ko taki guda ɗaya ne ka ko a ce tun daga nan nan ƙasa har ƙasa ta bakwai a ce an naɗe kiyon mutum shiya taki guda ɗaya misali da da balle ya ci kuya guda gaba ɗaya gaba ɗaya kuma ana cin kuya guda ɗaya an ba shi mara ana yi ko wasu ma hakkona ma suna ɓata da huta gaba ɗaya to kaga he akwai haɗari ba dan kai iyakan nan ko ta gida ce ko ta gona ce dukkan su duk akwai haɗari gare su baki ɗayan su to yanzu a ce ko taki ɗaya ne a ce za a naɗe mutum shi tun daga ƙasa na har ƙasa ta bakwai kuma sai an ɗora ran shi a kai ne ran tashi alƙiyama ya ɗauko shi ya zo da shi ya zalunci da yake nan kamar irin da kasan tanda ana a can shekarun bayan su kwace ana ana taɓa kaka da ɓarawo ko in yau sata za a ɗauko mai kayan da ya tasu da za a ɗora ran su da kai na ana yawo da shi ya to shi ma haka za a ɗora mutum wannan cin iyakar da ya ɗin yana ya zo da ta tashi alƙiyama ɗin to kaga lalle a shi ya zama dole a duk wanda ya san akwai irin waɗannan abubuwa na cin iyakokin da sauransu da sai mutum ya kokari ya gyara tunda kana ganin da yawa wani za ka ga iyaka an an sa lafiya lau irin na gonaki din misali ko an dasa tsintsiya haka ko kuma an dasa jema ko wani abu mai kama da haka ne amma duk da haka na sai ka ga sai iyaka dai bai bai tsayawa din sai ka isko kana iyaka isko an sa ya sa ya tsaya gobe sama da ita gaba ko kuma in jema sai da kayan wadi sai harka ta algusu da cikin gona ta sai da kasa sake ta kai kuma tana ƙara tura tunda wani take ƙara yi sai ta ƙara wadi wajen gona kashi kuma ya ƙara sakewa kaga da kaɗan kaɗan sai ka koya ma illa shi ya ci ma iyaka mai yawa to duk dai nau'uka ne dai nake iyaka wanda dukkanin su dai kowanne daga cikin su duk wanda mutum yayi to in aka je ba ya ci banza bane lahira za a yi hisabi da sakamako to wannan cikin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin abin da aka gano sammai guda asai kuma guda bakwai ne kamar yadda sammai da suke guda bakwai din shine ubangiji madaukakin sarki ce lalle wannan ubangiji na sammai da kasai din lalle ya daukaka amma ya sifuna daga barin abin da suke sifanta shi da shi ya shine ya ƙulu da abin da suke faɗa min al-kabir na ƙarya bil sifati walad ilayhi da jingina da zuwa ga shi Allah madaukakin sarki din to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa zarhu
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم
a to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa da haka waɗannan mutanen makka duk irin ayoyin nan da ake karanta musu ana ta karanta musu ga dalilai da hujjoji waɗanda sun isa su tabbatar da cewa ubangiji madaukakin sarki shine wanda an wajibi su bota ma amma duk da haka nan sun iya sai Allah madaukakin sarki ya fazarhu ka basu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahudu su ci gaba da kutsawa cikin banna da abu da suke aikatawa da nasa ba Allah ba su yahudu su gaba da kutsawa fil batil fi batilism a cikin wannan banna tasu din wa yal'abu su gaba da yin wasan da suke yi din fi duniyahum a cikin duniyar su hatta yulaqu har su haɗu da yawmahum alladhi yu'aduna yinin su wannan da an kai musu alƙawari fihi al'azab wannan kamar alƙawarin azaba a ciki ne wa huwa yawmal qiyama shine yin tashi alqiyama ma'ana manzo Allah sallama ya kare su din tunda dai za su ci gaba an yi an yi da su din su bari su yi imani da Allah madaukakin sarki amma dai abin ya ki yiwuwa sun iya to ka kyale su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su ci gaba da yi din amma wannan fa ba wai ana nufin an yi musu wannan ne matsayin an kyale su ba shikenan sun ci banza ba shi yake nufi ba wannan shi yake ce ma amru tahdidin kamar umarni ke na tsoratarwa irin kamar yadda ka sai yanzu inda zaka ce yaro ya bar wani abu da ya kai kan mai magana dai ya bari bai bari ba ka kala mai tabu bai bari ba kaga ce zaka ce kai to ka ba shi dama ne shi gaba ka kare shi misali shi nan ba shi bane ba an yi din ma'ana zai jaka ciki ne zuwa ko to shi ma in tun da an yi an yi da su din sun yi imani wannan abuwa da suka yi na bautar gwanin Allah sun duk su bari sun kiya sai Allah shi kare su eh ba su wato shi ne kamar zanni wa man khalaqatu wahidan kenan banni da wannan da ya wannan halta shi kadin nan zanni wa man khalaqatu wahidan waja'altu lahu malan mamdudan wa bani da hadda zuka Allah zan abu da ya mai shi din yace bi kare shi din to kaga ba ana nabi misali wai an ban mutum ne shi gaba ba a'a shi sa shi shawada ma ubangiji ko dauke sarki in kaji ya ce banni ma'ana kalewa ne din banye da shi to an samu matsala hakika shi wannan mutum ya samu matsala amma in mutum Allah yana so mutum ne da rahama shi kuma to sai ya gama ta da Annabi Muhammadu amma sallallahu alaihi wasallam saboda ma kusa shi ne ar-rahman din ko kamar yadda ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma cewa ana rahmatul muhdatu kamar yadda faɗa hadisi shine rahama ta Allah to sai zan shi manzo Allah shine awwasi da tsakanin bayin Allah da kuma Allah din ma'ana shine rahama din shine tsakani to amma in Allah ya ce abu mutum shi kadai to nan kan waya mutum za shi za shi amma shi Allah wuri lakan jalala shurin ubangiji rahamar shine manzo Allah din shi yasa zaka ji na cewa inna ladaina an kalan wajhima mu a wurin mu yace akwai maruruwa da wuta wanda za a kama duk wanda bai imani ya yake da kware ba amma in kaga hannu manzo Allah kaga ba ka ba wannan kana ga hannu manzo Allah to rahama shi kawai mutum ya samu ne saboda haka kuma ko da duk imamin da arzikin na Allah da sauran abubuwa da ubangiji yake bayarwa ai manzo Allah shine yake bayarwa din tunda kamar yadda ya faɗa hadisi yake cewa Allah huwa al-mu'di wa ana al-qasim yace Allah shi ka bayarwa amma ni kuma ni ka rabawa wai ma'ana manzo Allah shi mai rabo to kaga yanzu misali in mai bawa ya bayar amma shi mai rabo baka mutunci da shi ya baka ba ai baka samu ba sai kai mutunci da wannan kalaba nan sannan zaka samu tunda yanzu nawa za a yi a ce ga wani abu kila gwamnati ta bayan na rabo ko kaga shi in gwamnati ne baya ko shugaban kasa misali shi ne ya baya to wanda an ka baya raba kai in bai san da kai ba baka samu yawa to kaga nan kaga in mutum manzo Allah sallallahu alaihi bai san da shi ba wannan rahama da ake magana ba zai sare ta ba to haka dole sai an bi ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi saka shi yake fada cewa huwa naibul marfu'u bizammi naiban an al-hadratul aliyai yace wa huwa jadidu yace shi ne wakili na Allah ko tan daga fada din ta Allah madaukin sarki kuma lalle ya tantance din da haka din wanda shi yasa kaga ubangiji madaukin sarki yana ƙara tabbatar da cewa manzo Allah shine wakilin nashi shine wanda komai yake ta karkashi ne din yana fada za ga aiki manzo Allah da aikata sai Allah ce shine yake ko kamar irin yanda yadda kasa watsa makafirin Allah cewa malamai ta izra mai sa walakin Allah rama ai manzo Allah ba kai ne kai wannan jifa ba Allah ne yayi ko manzo Allah ne haka wa manzo Allah mubai'a sahabbai suna gaisa suna waya da manzo Allah sallama kuma shi ma Allah ya ce mashi ai innal ladina yubai'unaka inna ma yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai ce Allah ne suka mubai'a kuma hannun Allah ne sama hannun su kuma gashi hannun manzo Allah ne wuri kuma sai zaka ji to mai yuzi rasula mai yuzi rasula sai ce faqala ba Allah duk wanda ya bi manzo Allah to Allah ne yi yace kuma kula in kuntum tuhibbuna Allah sai ce amma fatabi'uni in kuna son Allah to sai kun biyo ni ni inji manzo Allah sallama to kaga ashe kenan dai dole sai ta hannu na cikin sannan abun zai yi din to zaka in kaji Allah ce a bar mutum da shi da wancan din to matsala ce za ta shiga amma in ba wahala bace ba matsala bace ba to sai Allah ya tura mutum wurin manzo Allah sallama Allah ya ƙara tabbatar da mu a bangaren manzo Allah sallama da kuma soyayya gare shi to shine fadarun yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna sai Allah madaukin sarki ya ce huwa alladhi shi Allah madaukin sarki shine wannan wanda fis sama'i ilahun shine ubangiji a cikin sama wa fil ardi ilahun kuma a cikin ƙasa kuma shine abun bauta da hayyin wa huwa al-hakim shine mai hikima fi tadbiri khalqihi a cikin jujjuyawa da gaggyara al'amuran halitta sai baki daya al-alim kuma shine masani bi masalihim da abubuwan da yake matsayin gyara gare su wanda zai amfane su kaga na ubangiji madaukin sarki ya ce wa huwa Allahu fis sama'i وهو الذي في السماء إله wa fil ardi ilahun kamar yadda yake faɗa cewa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibuna kaga nan abinda Allah ya gaskiya tabbatar muna wato halittar sama shi Allah madaukakin sarki shine ubangiji naku kuma shi suka bauta ma wato halittar sama kaga su ne tun daga mala'iku wanda su ne dai gaba gaba da bako sai kamar yadda aka sani wajen bauta sannan a zo bayan mala'iku sauran halittu a cikin sama din rana wata saurari da sauran abubuwan da Allah ya sanya dai a ciki to dukkan su dai Allah suke bauta madin shi yasa kaga sai na fara cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da cikin sammai da kasai gaba ɗaya zai zo ma Allah yana matsayin ba wanda shi ba abin da ba bawa ga Allah ba to shi yasa yace shi ne abin bauta a can sama din kuma nan ma ƙasa kuma duk shi ne abin bautar gar ka ɗauka Allah guda biyu ne Allah sama daban yake wanda malaiku suke bauta ma kuma Allah ƙasa daban yake wanda mutane ƙasa suke bauta ma ba haka daban duk Allah guda ne Allah da mutanen ƙasar nan suke bauta ma shi mala'iku sama da kuma suke bauta ma iyaka dai duk ubangijin guda ne sai dai kawai Allah madaukakin sarki ya raba ya raba mana garuruwa mu ne kurum mu yayi mana kasa a garin mu mala'iku kuma sai Allah ya san sama su kuma can a garin su in kaga mala'ika nan duniya nan kasa inda muke kawai ya dace wani aiki ne kuma ma'aikata ya zaka saboda kana wani aiki ne ka tawa wanda ake turowa masu a rubuta ayyukan mutane masu koyar abu haka dai daban-daban dai duka dai waɗannan ayyukan da mala'iku suke yi to suna tawa ne matsayin aiki amma garin nasu yana can sama ne sa garin su sannan kuma sun yi mai yawa amma mu halitta kasa ba ina nufin mutane ɗaya ba da mutanen mu da aljanu da dabbobi da kwari da itatuwa da komi da kasani in an haga mai su mala'ikun gaba daya sun yi mu yawa shi yasa kaje na faɗa wa mai alama juno da raddika illa huwa wannan runduna ta ubangiji ta mala'iku ba wanda ya san iyakar ta sai shi Allah shi kada ba dauke zargi din to da haka to yanda yake Allah a sama to nan kasa kuma shine Allah yanda kan sama mala'ikun halitta sama shi suke bauta ma a nan kasan ma kuma shi ma halittar nan kasa shi ake bauta ba din don haka duk Allah ɗaya din ne domin inda Allah guda biyu ne ai an san dole sai an samu rikici da sabani da yawa ma wanda daga cikin da dai a sai Allah sama da ba Allah kasa da ba ai kana ganin koda dai kasashen duniya da suke zaune suna makwataka da juna sai ga ba su ka jituwa kwarai ba ko su sai sun aka yi a gwada hankali da danniya ko ga daga wanda aka aka na hankali da misali ko su tun daga shirin su America suna yi masauran kasashen duniya ko kaga duk kasar da aka yi kai za a sama da za a yi a ga dai ta dawo an tashi ta zama karkashin su haka abubuwan suke to balle a ce Allah guda biyu ne ai kaga kowane Allah kokarin da za a yi za a yi tashi wannan dan wannan shi asu ya haikali ne inda Allah sama da wannan kasa da wannan da haka wanda zai faru kenan kuma rikici ne sai an yi tuwa tun da dai kaga ba mamaki in dai ana sama Allah sama kaga kila shi da rike ruwa misali ko kaga in Allah kasa yake bai da a ruwa cikin da kasa shi kuma kaga sai a samu sabani shi ko shi kuma da barin iko za a ce sai ya ruwa tun da ya wuce za a wuce hana ce ko to da sai ya yi to iya ne kuma haka matsala za ta faruwa in kuma shi na saman shi ma ya ce shi ma bai yarda ana kunna mai wuta hayaki na tashi na mata mai sama mai gani shi ma ha kaga shi ma da irin wadannan karshe an kai fada da Allah da Allah ko ha subhanallah inda Allah gune kaga to ko da tare da tare sai sai karo ya hada da bai kawo balle irin wannan ne to saboda haka shi yasa ubangiji na sama da na kasa duk ɗaya ne kuma yanda mu ma nan ne ba mu cewa gashi zamu ga ubangiji barkin sarki haka kuma halitta sama da kuma haka din shi la su jirku la absaru ne wa huwa jirku al absala idanu ba su ya gani ne in ba ido annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma shi yana daga cikin wanda suka tafi akan cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ga Allah din a da sauran wasu daga cikin sahabbai da ma sauran wasu malamai bayan sahabbai din duka an same su din to inda ba wannan din ba shi yasa kaga ubangiji barkin sarki su mala'ikun na sama da munan kasa dukkan mu ba mu ganin Allah madaukakin sarki ido da ido amma ta ce alkiyama za mu ga Allah madaukakin sarki a ta ce alkiyama wannan kam abinda manzo sallallahu alaihi ya tabbatar ya ce kowa zai ga ubangiji kamar yadda ka san kana ganin rana yanzu ta fito daga sama to haka nan za ka ga ubangiji lahiya lau misali ba tare da wata matsala ba amma sai lahira amma dai nan duniya dai kan ba mai irin ganin ganin Allah madaukakin sarki sai manzo Allah shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam shi ne to duk da ke malamai sun ce shi ma amma ba duniya ne ga Allah ba dan ba duniya ne gaishe ko duniya ne balle kaga ba duniya bane tunda ai sai an kai da shi yau inda ba ta zuwa da kowa ba cikin halitta din sannan yaga Allah da sanin ko tunda kamar yadda malamin zuciya kaga shi ne wuri ne wanda an ka zo wurin ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba haske ba duhu duk dai ba ba ba abuwa ko ba kowa ba komi kuma kuma sai kowa sai komi ne ko to saboda haka sai nan ne kaga ba duniya ne kan da ba ko shi ne ma dai to saboda haka shi yasa kaga shi annabi Musa da yake nan duniya ne yanda bai ga Allah shi bai saba gani din ba eh saboda nuna eh shi yasa Allah shi lantara ni walakin unzu il jabali fa in istaqarraba kanahu fa sawfa talani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khar mutazil kaga dai bai samu da shi ba to nan da shi ne Allah ke cewa ubangiji madauki sarki wa huwa alladhi fis samai ilahun shine abun bauta a cikin sama wa fil ardi ilahun kuma shine abun bauta a cikin watan kasa wa huwa al-hakim kuma Allah shine mai hikima a cikin dukkanin al'amuran shi wanda za ka tabbatar da ubangiji madaukakin sarki duk al'amuran sa cikin hikima suke babu wani abu na halitta na Allah wanda ba hikima cikin ta ko ma menene tun daga halitta ta dan adam sa mutane da halitta ta dabbobi kowanne daga cikin su aka yi akwai hikima da Allah ta cikin ne domin kowanne in ka kalli tsarin halitta ta sai ga ta daidai da shi da yanzu misali in ka kalli shanu misali sai ga halitta ta daidai da su ta sa wanda an kai shi da yayi daidai don halitta ta mai kyau lafiya lau da kahoninci da yanayin tozore da kawuwan da kodi na sa mai daidai ka gani kun da yanzu misali yanzu inda da Allah ya nufi shanu misali mukaddara sai a ce a kira sa bai da tozo to yanzu yana ayyuka da aka yi da su ba ya za a yi a aza mai wannan iska da ake azawa ko wajen kuɗa na jangalma ko kuma amalanke duka ga ba za a yi to amma sai Allah ya tsara shi wanda za a yi abun ga lahiya lokacin da matsala in ba in ka kalli jaki shi ma sai ga tsara har ta shi ma ta da da shi ma da yanayin yadda an kaya halitta tai shi ma inda an maito zuwa za a yi wurin ajin kaya da sauransu kaga duk abin da fa zai kyau ba sai Allah zai tsara musu abin su da ya dace ne duk kowane halitta dai kowace dabbobi ka kalle su aka ya mai daidai da shi ba in ka dawo da shi ba mutum na adam da yaka shi da yake da mukamin wala karkar zama na bani adam kuma ayin shi shi da hasar ka kauye ne shi da adam din to shi da Allah wannan mukamin shi ake yaka tunda duk shi halittar Allah gaba daya shi kadai ne mai kafajo ko mai miƙewa a fact ba tare da ya karkace ba in ka ga ya samu karkacewa sai dai in kila ko hadari ya samu ya samu matsala ko ko kuma tsuha ne yayi misali jiki ne ya dan fara dukawa misali amma to azan da lokaci yayi ah to shi ne ne don haka kaga sai irin wannan din amma wata kan ba irin wannan ba za ka ga mutum zai miƙe sai kuma da kawaju dai ka kawo ka diba da cewa dan duk halitta mai kawaju wacce halitta da kawaju ne yake wata isfar da cewa da cewa kabar adam kan in ka kalli tsuntsaye su kaji su agwaji kawaju gare su ko amma suna son kawo mutum balle bai yiwuwa in irin wanda kaɗan karamba ne ya ɗan gwada mun gan mutum bin ko amma ko shi kaga ya ta haɗa da bai miƙa zai kawo mutum da haka shi haka na Allah ya ce mu Allah ya haka nan kuma da kawan nan biyu kuma a ɗauki kaya masu nauyi kuma a yi tafiya da su lahiya duk ɗan adam ne kaga duk siga ce wanda Allah ya ɗan adam wanda ta yi daidai da shi ya in ka kalli sauran gaɓɓai ne ba gaɓar da ba ta dace da shi ba yanda Allah ya wa mutum ƙawahuwan shi da horta kawon na sai ga sun yi daidai da shi ne yanda aka mai hannuwa ne da horta ne na hannuwa da sun yi daidai da shi shi ma yanda aka bashi huskar shi za a ga huskar ta yi daidai da shi ya duk irin yanda abubuwan da huskar ta kosa tun daga idanu har zuwa hancin shi bakin shi kunnuwan shi kowane ya yi daidai da shi ya tun da zun misali irin da ubangiji ya mutane dan adam kunni inda an mai irin na jaki da aka gani kaga kaga abu bai sha bai sha ba to kaga ni kuma irin yanda misali ubangiji daidai inda Allah ya mutum baki da a ce ba na an kai shi ba an kana tsakiya wajen hanci ko kuma wajen goshi an kai shi da an samu matsala shi ba bai kyau to duk irin wannan ko hanci a ce an dawo da shi wajen goshi misali duk ba sai jawo ko kuma a ce irin irin daidai wajen inda aka ba dabbobi nan su gehe da gehe din nan kaga da bai ba to duk halin da ubangiji haka ya tsara abun shi cikin hikimomi din sai sa kaga malamai suke cewa yanzu kuma irin halishi wangaran ne ya da ubangiji madaukin sarki yayi ishi saboda hadari ne da matsala ce shi yasa duk Allah ya kewaye shi ko ina da tsaro har ka tsaro na farko dai an kama shi cikin baki ba waje shi gidi ba wajen da kai kai hurta sai faɗa abin da bai dace din ba na biyu an kama da ni aka kewaye shi da shi shine haurunka su tare shi da kan da ya fito na uku kuma an kama ya labba kuma har yanzu ka ƙaro shi ba din dai amma duk da haka nan sai an bude ko ai Allah ba mu yi kun kiyaye hadin to saboda haka a to ubangiji ba dauke saki da komai na cikin hikima yake ba wani abu da za a gani cewa wannan wanda za a cewa wannan hikimar da Allah ya halitta ai mu ba ta dace da shi din ba to shi ne hul hakimu shi Allah mai hikima ne shi al alim kuma wanda yake masani ga komai ba wani abu wanda yake koyayye a cikin lamarin Allah Allah madauki sarki ya san da komai cikin halitta shi baki daya sannan sai Allah madauki sarki ya ce wa tabarakallah وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين بالحق وهم يعلمون
Ah, Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wata baraka allazi lahu mulku samawati wal ardi yace wata baraka girman ubangiji ya girmama ya daukaka ubangijin na wanda allazi lahu mulku samawati wannan da mulkin sammai suke gare shi wal ardi da kuma kasai wa ma bainahuma da abun da tsakanin su wa indahu ilmu sa'a kuma a wurin shi ne sanin tashi alkiyama yake mata ta kuma koyo shi ne za ta tashi din sannan wa ilaihi yurja'una zuwa gare shi kuma ake mai da hadisa din bil ya'i wa ta'i ko kace wa ilaihi yurja'una ko wa ilaihi turja'una a anan ubangiji mu dauki yake cewa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma mulkin samai da kasai duka da wanda tsakanin su na Allah ne kuma girman ubangijin da yake kan ya girmama wai ma'ana shine Allah madaukakin sarki yana so ya gwada ma hadisa ta idan ana ganin mulki da girma ana ganin mulki daraja gare shi ana ganin mulki shi kasa a ji ana jin tsoron mutum to ga mulkin da Allah yake da shi ya wanda ya wuce da kowa din zaka ga duk wani sarki mai talauta bakin inda watan a tsarin mulki ne ba shi nan ɗaya kamar ki iyaka sai na misali yanzu kamar nan garin namu ai kaga akwai hakimi ba hakimi guda ba kuma sai ka ji an ce maka akwai shi sarkin ɗaya a ce ma akwai shiyar magaji akwai shiyar ajiya ko akwai shiyar daudu ga sunan dai misali ko kaga gari guda ne fa amma kuma kowa ba shi hoshi a tana yake mulki ba gari guda kuma gashi sannan sai an kai sarki guda ko shi ne ban kasar shi kuma ko shi kuma shi kudu suke ɗauka ne misali sannan a dawo a sayan su irin emiya misali shi kuma kaga shi ba baki inda mulki ne shi mulki nan yake sannan in kuma irin waɗanda gari na zamanin mulki ne misali ka ce a lokacin ciyama misali na lokacin misali kaga iyakar mulki ne lokacin mai shi kuma in gwamna ne bakin jiha sai na yake mulki ba mulkin wata jiha da ba tashi ba in shugaban kasa ne bakin kasa sai misali Najeriya to shugaban kasar Najeriya ya kace zamfara na tsaye ya kace Najeriya na tsaye ka mulki ba mai shiga cikin mulkin wani to kaga amma duk da haka na wanga mulkin da dan karami amma kuma sai a ji ana ganin girma dai har ana jin tsoro ne ma ana ganin komai yana iya ba abin da bai iya to yanzu balle mulkin Allah wanda shi ba gari guda yake mallaka ba ba wai lokal gannan ɗaya yake mallaka ba ba jiha ɗaya yake mallaka ba ƙasa ba yake mallaka duk duniya ce gaba ɗayanta ko ba ƙasar ɗaya ba kuma har da sama biyar gama gaba ɗaya to kaga in dai sarauta suna ba mutum tsoro ta saye ma a sarkin biyayya akan dole to lalle ko Allah ya zama dole abu a tsoron abu a dishi don gashi shi yake da wannan mulkin na sammai da ƙasai ɗin wai ana cewa ana bare ka wani mutum sai wani sarki ya aiko ga wani babban bawan Allah mutumin kirki wani wai sai yace ya je a gaya mai ya tashi ba mai kasa ta sarki yace wai wai wannan malamin ya tashi ba mai kasa ta yace to shikenan ba matsala to sai aka ce aza agalin ne an sa agalin ne ko wanda suka dina wanda kan wasu wasu na cewa buzu misali ko to shine sai ya zauna sai aka ce agalin ya tashi da shi daidai sama ba ya kasa haka yace a ce a faɗa masarki ya ce kwasi kasa ta ba mai ta Allah to sai ya zanna bisa da ita kaga ai kaga mai wazi na wani ko sai gano cewa to kasa shi da yake kakaba cewa tashi abu mai kasa sai to ba tashi bace wata Allah ce ba kaga yanda haka ni hankali kaga sai gano to a sike na bace da kauci na to saboda haka shi sarki da ba kotan matsayin inuwa ce ta Allah kamar yadda hadisi ke cewa al-amiru siddullahi shi sarki matsayin inuwa ce ta Allah wai wanda an ka zalunta ya zo ya shiga cikin wannan inuwa din da a kwato mai haƙƙi ne to amma yanzu sai ana samu aka ko malwake an an kwaye mutum ɗin ya tsaye shiga cikin inuwar a ƙwato mai to wani lokaci yin mutum ya kai ya ba kai kai dago Allah ya sauke su a gazan haki mamma gana ko shi ashi ashi ga wasu ko ai ya taɓa wani bayani mai kyau go na sarawa yake cewa ya ce to jama'a ce ya kamata mutum ya rika kula da abin da ya dace ya ce da yawa wani lokaci sai ka je uwa ne ya kulle wani yana jin haushin wani yace talauci ne ya hana ce sai ya kara ce yace amma da lokaci ya ya gasa wata ɗan dama ko kuma kaka ta ya ya noma ya samu kayan gona sai ce jira yake kaka ta ya sama gujjada ce za ka je kai kara sai to a dai bisan mu yace su inda za ku taya wani abubuwan nan yace to suna can kuɗe suka jira yace kuma suna cin abin da suka gana ma da rama shi har da basira rusa suka yi kuma na ina nufin kaga jiran suka suka kai musu kenan za ka yan kwaro ka ne an kai to gaskiya tunanin kwato ma kenan za su to kaga kaga a ce inda su mutane za su gano tunani da nazari mai kyau sai su zanna Allah su kansu lafiya shi kenan to yanzu misali sai ka zo ka tare mai tana ga ga wani dan uwanka ko makwacinka ko dai ya kuke da kai da mutum dai kullu kana da mai suna da shi karshe ku yi tana sai ku tayi hukuma ta ta yi kai ka kashe kuɗi masu yawa shi ka kashe kuɗi masu yawa yanzu kaga wannan wurin kuɗin da aka kashe tunda misali ga shari'a sai mutum ya kashe dubban ɗaruruwan kuɗi misali waɗannan kuɗin da sun ishe su ya ci gaba da harkokin rayuwar gida ne lahiya a samu sauƙi to a kan tunanin yanzu da ma a ce waɗannan kuɗin da kashe wa ya raba su biyu ya sarka da rabin su ɗaya ma rabi ya jima juna amma kaga sai ka sai ka sai da shi kenan sun tafi kuma kuma ƙarshe wani lokaci ya sai dai a sa mutum abin da aka kashe da kuɗi ne gogo tunda in ma wani ne kira sai an ruhe ma shi an ma walakanci da sauransu sai a dan ma ruhe dan kwana dai kwana biyu an kashe ma kuɗin ka shi kenan kullum shi kenan magana ta kare kuma to kaga duk wannan abu amma kaga da mutane su gano cewa ah wai me ya kamata ya kamata wannan lahiya mu rasu ta ba shi kenan ba dan an ka zanna lahiya ba a yi sabanin ba balle ba a yi rikicin ba balle ko a tashi a sai wurin hukuma a ta wannan wahalhalun ba da ɓata lokacin ka da menene duk gasunan da ɓata sunan ka ma duk gaba da shi kai amma in ta kama ka dole su wannan kan ba da za'a yi amma dai kan da su mutane za su yi irin wannan din da ai zama da shi gare su muna fatan Allah ba mu fahimta juna da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma da abun da tsakanin su to wai su ne tsakanin samai da kasai din ai su mu ne koko tunda mu tsakanin samai da kasai din to shi ne Allah ya karfin da samman da kasan da duk abin da tsakanin nasu da Allah ya jinna shi mallaka ce ne baki ɗayan su sannan yace wa indahu ilmu sa'a sanin tashi alkiyama yana gurin shi wai ma'ana ubangiji wurin shi shi ne yake da cikakken sanin tashi alkiyama wanda wallahu a'lamu dai wasu malamai suna cewa manzo Allah sallama dai to Allah ya sanar da shi amma ba a ba shi izinin cewa ya bayyana ma duniya bane ba shi yasa bai ga kowa ba saboda ka san dama da tsari Allah madauki sarki ya aiko manzo Allah sallama da abubuwa ne ya aiko shi da abubuwan da suke aka umarce shi da ya isar da shi zuwa ga halitta baki dai akwai kuma wanda ba umarce shi isar ba wanda aka ce isar da shi ne gane alqur'ani da sauran sharorin da manzo Allah ya kawo wannan Allah shi isar kai ko komai kuma manzo Allah ya isar da kullu ba abin da ya rage cikin su sai kuma sirruka wasu abubuwa na ilimi wanda suke da sirri ta tsakanin shi da su daga cikin sahabbai da ke bace da su gudu shi yasa kaji hadisi ingantacce ha Buhari yana nan wanda Imam Abu Hurairah yake faɗa cewa yace masoyi na manzo Allah sallama ya sanar da ni wadansu ilimi guda biyu yace guda yace ga yana dun na baku shi gaba ɗaya na saka muku shi shi da hadisan nan da aka tarwato ana ji hurairah ana ji hurairah yace dun na faɗa muku shi yace gudan kuma yana nan karkashin cinya sana sana dan ne yace inda zan bayyana muku da shi da sai kun yanke makogarin nan nawa saboda haka sai ka isko sabai da dama wani sahabi sai manzo Allah shi bashi wani abu daban wani sa irin su sai da ku zefa manzo Allah sai sanar da shi duk mana fuka ya biya su gaba ɗaya kaga ba kowa cikin sabai su ba har wata rana sai da Umar ba sai da ya jona sabai sai da Abu ku zefa din sai ke cewa wai munafukan nan da manzo Allah sallama ya gaya maka suwa shin wai suna nan ko ko yanzu su mutu sun kare ba su lokacin halifanci ne kenan sai sai eh to har yanzu da akwai dan sauran wasu daga ciki sai ce mai to wai su da wani amma na fakana sai ce a kai ko sirrin na manzo Allah da ya hada maka sai hada maka sai da na Umar wani ba an san matsayin shi ba amma shi kai ne bai samu wannan ba sai ce a to ba ko ni kaka bayar da amma dai in da ni ba da ciki to shi da ya samu tabbatar da shi bai ciki to kaga duk irin waɗanda gaɗin misal cikin sabai za ka samu kowanne daga cikin jikin kuwa ko wani abu da maza Allah shi manzo shi da shi ne irin waɗannan ɗin to in dai ba irin waɗannan ɗin ba na shari'a dai ka maza Allah ya isa ɗin to ta ce alƙiyama wasu sun kace yana daga cikin abin da ba a ce sharadin ba amma ya sani wallahu alam amma dai abin da zamu iya ganowa misali yanzu shi lokacin da malaka jibrilu alaihi salam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi tambaya ce yaushe za a tashi alƙiyama bayan ya tabbashi ya kace musulunci ya faɗa mai me ya imani ya faɗa mashi me ya insani ya faɗa mashi ya ce shi ya tashi alƙiyama ko sai ce mal mas'ulu an hadi a'lam min as-sa'il to dai da wanda aka wanda aka wanda aka wanda aka tambaye bai fi mai tambaye sani ba kaga bai cewa ba sai ba sani ba sai dai ce to wanda ka tambaye wanda wanda aka tambaye bai fi mai tambaye sani ba kaga ba cewa ai ba sani ba misali kaga shi kenan to da yake dama abin da su ne su mai sai to shi kenan to ne a fada ma alauni to kullum shi kenan tunda ya san ya san ya sani ko eh ka san da sani shi ne to shi ne an kare to sai dai kawai sai gashi to in baka san abu kuma a za a ka faɗi sifa yanzu misali mutum da bai san ka ba bai taba ganin ka ba ko so guda kai ko hoto ka bai taba gani ba amma kuma sai gashi na faɗi sifa ka eh ga wanda kake ga wanda kake an yi abin na yiwa sai ya taba ganin ka ko da so guda ne kawai har zai iya sifanta ka to shiga manzo Allah na ba da sifar ta ce alƙama eh an tsare da amsa rabbata da ka duk yana bayani da sauran abubuwa can da sauki wani suna da sai daban-daban ka ta ce alƙiyama ka kamin ta za a yi kaza a yi kaza duka sun da yawa ne to kaga ashe kenan wallahu a'lam kila din haka ne kamar yadda wannan malamin suka faɗa din in kuma mun ga bashi haka ne kuma mun ga sai Allah shi da sani ba mu da laifi har yanzu dai to shi yasa ce wa indahu ilmu sa'a shi Allah madaukakin sarki san da kiyama a wurin shi yake wa ilayhi yurja'una zuwa gare shi za mai da bayi baki daya sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wala yamliku alladhina yad'una a sai ka ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi waɗannan abubuwan da suke bauta ma wanda ba Allah ba ba su iya mallaka ash-shafa'a ceto li ahadin ga wani mutum daya illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da gaskiya shine ya faɗi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna kuma suna sane da ita la ilaha illallah bayan sun faɗi ga harshen su kuma zuciyar su ma ta kudurce suna sane da ita shine duk ulumi suna sane da ita da zukatan su ma sai dubihi abinda sun ka shaida da shiya bi alsinatihim da halussan nasu din aka ce nan da aka nufin watan wala min kullal ladina yad'una min dunihi dinnan ne aka ce shine abinda ake nufi aka ce shine annabi Isa wa hum Isa annabi Isa wa Uzair da kuma Uzair wal malaika da malaiku fa innahum yashfa'una lil mu'minina su kam za su yi fito amma ga mu'minai kur wato shine nan kaga ubangiji ko da kin sarki yana tabbatar da cewa magana ce to din wanda da ma ko kamar yadda muka sani shi magana take so abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a addini a musulunci magana ce to tabbatacce ne ba wai wani kewaye kewaye ko wani abin da za a ce a'a ceto wai ba a san da shi ba a'a ceto tabbatacce ne baka in ka ji mutum yana kore ceto gaba daya to kore ceto gaba daya kuskure ne babba mutum gaba daya kore ceto din tunda ayoyin alqur'anin da da yawa sun yi magana akan shi ceton yanzu misali ga tawo ga adama kan ta yanzu nan sai dai malamai suna cewa kawai inda ɗaya abubuwa suke ta hudda dai daga ceton na farko dai shi wanda za a yin ceton ba zai iya yin ceton ba tukun sai ya samu izini daga Allah kamin ya samu izini da ba zai iya din ba na ɗaya kenan na biyu kuma wanda za a cita da shi kuma sai in yana da la ilaha illallah ma sai musulmi ne in kafiri ne kan ba zai samu ba sannan na uku kuma sai wanda sun kama izinin cewa kace cewa ne da shi kuma to wannan shine wanda malamai suke magana to kuma yanzu nan misali kawai ga ayyuka karanta kaga ga ta tana tabbatar da cewa ceto din to cewa shi wannan ceto din ba zai yiwu ba ga mutum wanda zai yi ceton ba sai ya samu izini to ai mun sani ayoyin alƙur'ani da yawa sun faɗi wannan din cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda Allah ya ma izini ya yi ceto sannan zai yi kana a izini kam dai ba mai yi amma dai kan haka izinin to za a yi da irin manzon da ya shafa'u indahu illa bi iznihi cewa ba wanda zai yi ceto sai da izinin Allah kaga a wannan ayoyi abin su gwada mana izinin kurum shi ne aka jira amma in Allah ya bada wannan izini to za a yi sannan zaka je na faɗa cewa ba min shafi'in illa min ba'di iznihi ba wanda zai yin ceto sai bayan izinin na Allah madaukakin sarki to kaga ne mun tabbatar da cewa kenan da ke son nan za a yi shi amma ya kada izini za a yi za a jira izini da koyi daga ubangiji madaukakin sarki to shi yasa zaka ji yana faɗa cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an yazana Allahu liman yasha'u wa yarda a cewa mala'iku da yake ko san masu sun ba guda bane ba annaba za su yi nasu son mala'iku su ma za su yi nasu malamai su ma za su yi nasu sannan kuma shahidai su ma za su yi nasu to shi zaka ji na cewa kam min malakin din da yawa zaka mala'ika cikin sammai ceton su ba zai amfana ba sai bayan Allah ya yi izini sannan ya yarda sannan su ma kan za su yi fito din amma za su yi da yin din to wannan kenan sannan zaka je na faɗa cewa la min kulli shafa'ati illa man ittakhadha inda ar-rahman ahada ba mai samu a cece shi sai wanda ya ce da la ilaha illa kenan ko da ana so a cece ka in dai baka da la ilaha illa ba ba musulmi bane kai ko da ka zo lahira to ba ka samu wannan ceto da ba sai musulmi ya samu din to shine la min kulli shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan da irin yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla shima sai wanda Allah ya darshi ya sannan ne watan za a cita din da mai ceton da wanda za a cita din dukkan sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda sannan za a yi din to da haka to shi ne kaje na cewa din wala milkuna wala milkuna wala milkul ladina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna to sai waɗanda da sannan za su shi kuma cewa sai wanda Allah ya yarda za a ci tadin to shi ne zaka ji ubangiji ko sarki yana faɗa cewa wala yasfauna illa liman irtada ba za su yi su sai ga wanda Allah ya yarda wannan kuma duk cikin cikin da za a yi annabawan da aka yi magana za su yi cikin amma sai dai babban wanda an babba daga cikin su ma- ma- ma- masu su shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su baki daya shine zai ash-shafa'atul kubra babban ce mai girma din zaka ji yana faɗa hadisin da Imam Muslim ya ruwaita yana cewa ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam baki daya yace kuma wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa yace ni ne farkon wanda zan fara fitowa daga cikin kabari kuma ni ne farkon wanda zai fara neman ceto kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto din to sannan hadisai da yawa sun ka biyo bukhari muslim tirmidhi wanda an kawo ga tabbai da yawa wanda za a cewa kamar hadisi ya kai haddi na tawaturi magana ceto da hadisan da an kawo din daban-daban duka malaman sun rubuce shi din to sannan kuma bayan wannan kuma sai gashi a wani hadisi yanzu na ibnu majah shi ma dai wanda yake cewa sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun yace mutane guda uku za su yi shukuran tashar kiyama sai ce al'anbiya'u summa al'ulama'u summa shuhada'u yace annabawa sannan malamai sannan shehu da yace dukkan su kowanne daga cikin su zai yi ceto a lahira kaga ta kace dai a take shi magana ceton nan akwai shi wanda mun sani ceton kala kala ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ga waɗanda ko hisabi ba sai an yi masa ba insha Allah muna cikin Allah ta da mutuki da waɗanda kuma sai bayan ma an ce a kai su wuta sannan manzo Allah sallama zai zo shi su din kamar da hadisi suka zo da wannan ruwayoyi din na cewa bayan mala'ikun wanda yana daga cikin abubuwan da suke gwanin isa da kasaita da matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah bayan Allah ya ba umarni ya ba mala'iku umarnin su je su kai waɗannan mutanen wuta to sai sun kama hanya sun tafi ba amma kuma sai su kama kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman ceto gare shi karshe manzo Allah shi mala'ikun su dakata da su jira kuma sai su tsaya din can wagar wance umarni ne Allah baka sai ce ku kai su wuta nan kuma annabi ce ku tsaya kuma an ka tsaya din kai wa isa babana Allah sai ayi kai kuma ka ce a'a da araka ta tukun a babana ai ko su ruwan kasa ko yace ba ayin kaza ko a ce ayi kaza dole sai ayi to yanzu duk abubuwan da suka tawa ranar munan gare mu da inda da shugaban sun ce ka kala ai magana ta gare ko to ka gani saboda haka balle Allah mana shi yake yace ba a ce ayi amma kuma in ba zai isa ta manzo Allah ba ai ya za a yi malaku ya tsaya kuma hasadi su wala ya asuna Allah ma amalahum wa yaf'aluna ma yuridu fihi da Allah ya ce ayi yuri amma ga shi Allah ya ce ayi kuma annabi ya ce a tsaya kuma hasadi to kai kai haka nan magani to da ko cikin annaba ma ba wanda zai yi wannan da sai shi ya shi yasa kaga dukkanin za a ce a nemi kisan nan ga dukkanin mazantun daga annabi Adamu za a nema gare shi zuwa su annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duk za a nema gare su karshe dai su ce a ce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da cewa da makuta ana laha ana laha ana laha din sannan zai yi kisan wani malamai suka ce shi yasa kaga don Allah ya kala gwadin darajar ta manzo Allah ga hili karala kaka dauka nan ne nan misali yanzu mun ne an zo ana karatu ana cewa manzo Allah shi asu gaba ya fi kowa cikin manzanni gaba daya sai ka dauka ai don ɗaya duk shi kadai ne annan lokacin don manzanni sun riga sun wuce ne don ba su ne shi yasa kasan wani lokaci in ba wani ai ga wani ko saboda kai yau inda za a gani wasu manya manya sun haɗu misali ga wuri to in wani wanda duk abubuwan su gaba da su rushe su zai gaba da wuri shi yasa da yawa za a gani ko da wani taro ne za a haɗuwa sai ka ga wani bai son ya haɗu taro da wanda shi shi saboda gane kai an kaɗu shi shi ya kai ba ba gani ne wuri to wannan to sai Allah ya gwada mana cewa ba don ba sunan bane duniyar ba shi yasa ba sai Allah ya bari sai tashi alkiyama duk an tara su kowa na nan duk a gwada maka gaban kowa din yana nan dole babba da aka jijjige babba mai danga wurin Allah yana wurin to amma ga ya kasa ba yawa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine ceton da zai har yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na ce na manyan masu laifi ne a wurina na aje su zan ce su ma masu laifi ne kuma karshe duka ubangiji barakin sarki shi ma zai yi na shi shi ma duk bayan an gama ma yan wutan masu shiga wasu karshe zai ce duk wanda an ga samu koda kamar kwayar zarra ne na imani a zuciyar shi ba a ce shi din kai duk ayi aljanna da shi kenan to don haka wanda ake cewa ma akwai shi ke ne mala'ika mai tsaron wuta sai ya ce manzo Allah sallama manzo Allah baka rage ma al'umma watan wutar kwari cikin al'umma kama duka kwa su ka janar su baki daya to ka gani to saboda haka to shine nan Allah yake tabbatar da cewa ceton za a yi shi amma ya kare sharadi sai mutum ya zo da la ilaha illallah sannan kuma sai Allah ya bada izini shi yasa kaga zaman da annabi ta kiyama din shi Allah madaukin kame ya bada izini kaga shiru ake sai wahala ta kai wahala ne za a nemi ceto da a yi sannan duk su manzala suna nan amma suna zaune su jira aka ce lokaci yayi an Allah ya ba da dama su ce Allah ba da dama shi kenan ko a ce aka ba da misali shi da Hausa na ce sunna manzo Allah asbatul kubra din kamar in ka zo ne titi misali ka zo da titi inda danja ka bada dan danja ka bada hannu in ma ba danja bace inda mai bada hannu ka bada hannu ko ai kaga yanzu za a yi taro ko da masuna da motoci duka suna an taro an zo inda danja bal ba nan kani kaga duk za a tsaya wani amma da danja ta bada da ba auci ba kaga farar zaga an yi kowa ya zama a wuce ne to kaga to ce to kenan manzo Allah duk ana cikin tilka tilka kenan da ya ce sun kawai shi kenan buɗe hanya sai da kuma wanda dai mai na ya kare kaga shi ba da shi za tashi ba ko kuma wanda motar zuki tashi to wai ma'ana wanda da shi ne ya yi shi kenan sai dai ban da shi amma dai duk za mu wuce insha Allah to wannan shine illa mashi da bil haqqi wa hum ya'lamuna kuma suna sane to da yake lokaci ya kuma gashi da wata abu da ce ko to ku ayu to wai sai gobe ko to saboda haka ga lokaci yayi a sai gobe in mun dawo insha Allah muna fatan da muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah ya tantar da mu jira mai ikon gyarawa dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da alkhairi dukkanin abin da muke fata na alkhairi a wajen Allah Allah tabbata mana ya bamu dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karba mana kuma Allah ya ba mu ladar da a ciki Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake otawa dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i akan bukatun daban-daban duka Allah ya san bukatar ko Allah ya biya mana kowa bukatun na kai masu neman addu'a ga marjaya Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da namu baki daya mu kuma Allah ya samu cikar imani masu neman addu'a ga kasuwancin su da sana'o'in su na hannu da sauran dukkan ayyukan su baki daya Allah ya sanya albarka a cikin harkokin kowa da kowa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi masu neman addu'a ga marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiyar ya kara mana himma da guri mai aiki da lafiya inda da mai aiki da ita mu roƙi Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki madawwami dukkanin abin da ya tsaranta gare mu Allah ya yi muna don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal qatil lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin